أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta alhamis a yau muna 26 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekarar 1447 wanda yake daidai da sha takwas ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na bakwai a cikin karatun littafin a zahiratu zafin iman na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-munajjid allah maɗaukakin sarki mishar hama a wannan majalisi mai albarka a nan masjidu uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar sarki dulwanu kwatas a nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya sati biyu da suka wuce satin da ya wuce allah ya kaddari ba mu yi karatu ba saboda yanayi na ruwa muna roƙon allah ta'ala ya ƙara mu damunanmu albarka a darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen bayani da malam ya kawo mana a alama ta tara daga cikin alamomi na raunin imani shine hubbu zuhur mutum ya zama ne yana son a ce shi ne wani yana son ɗaukaka yana son duk inda ya je a dinga nuna shi a ce gashi can a ce gashi ya kai a ce gashi ya isa malam ya ce wannan alama ce daga cikin alamomin na raunin imani malam ya ce daga cikin wato mazahir na wannan ƙarƙashin wannan akwai hubbun ri'asa duk mutumin da yake son shugabanci duk inda aka haɗu yana so a ce shi ne shugaba yana so a ce shi ne jagora yana so a ce shi ne a gaba da kowa yana so a ce shi ne a sama da kowa wannan alama ce daga cikin alamomin da ke nuna cewa imanin shi ya yi rauni ya gamu da raunin imani allah maɗaukakin sarki tsare mu za mu tashi insha Allah ta'ala akan alama ta goma daga cikin alamomin raunin imani malam ya ce wa min ha daga cikin alamomin da ke nuna imanin mutum ya yi rauni akwai ashuhu wal bukhlu ruwa wato mako da kuma ruwa lafazin ashuhu da kuma al bukhlu a kusan suna da kusanci wajen ma'ana amma idan akwai abin da ake ce kalmomin da suke idajtama aftaraqa wa idaftarqa ijtama idan sun zo su biyu to kowanne ma'anansa daban amma idan ɗaya ya zo to yana iya ɗaukan ma'anin duka biyu kamar galibi malamai suna cewa duk inda ka ji an ce imani shi kaɗai to ya ƙunshi imani da musulunci in ka ji an ce musulunci shi kaɗai to ya ƙunshi imani da musulunci amma ka ce imani da musulunci to kowanne ma'aninsa daban to idan aka ce ashuhu shi kaɗai to yana iya ɗaukan ma'anan ashuhu wal bukhul idan aka ce albukulu shi kadai yana iya daukan ma'anar su duka biyu amma tunda sun haɗu a waje ɗaya to sai su bambanta wajen ma'ana ashuhu shine tsananin son tara duniya shine tsananin son tara duniya to tsananin son tara duniya kuma yana haifar da albukulu shine ruwa muna ganewa ko duk wanda yake so ya tara ya hada ya tara to babu shakka zai yi ruwa zai yi ruwa don ai musulunci bai hana tara dukiya ba ko addinin musulunci bai hana ka tara kuɗi ba ai Allah ma ya san za ka iya mutuwa ka bar kuɗi shi ya sa tun kafin ka mutu ma ya saukar da yadda za a raba gadon in ka mutu ka bari saboda ya halatta maka ka tara kuɗin to har ma kana iya mutuwa ka bari har ma a raba gado so shi yasa tun kafin ka mutum ma Allah ya riga ya raba yadda za a raba gadon naka to shi wannan ashuku da albukulu dukansu suna iya ɗaukan ma'anar ruwa illa iyaka ashuhu wato kaiwa makura kenan wajen mutum ya zama marowaci yana so ya tara kuɗi ya tara duniya saboda haka shi ashuhu shine son tara abin a zuciyarka ya zamana idan kuɗi ya zo ba ka son kuɗin ya fita ba ka son kuɗin ya fita tsananin son duniya kenan albukulu kuma shine rowa rowa Allah ka raba mu da rowa to rowa yana daga cikin alama ta raunin imani a ce mutum marowaci ne shi wannan alama ce ta raunin imani mutum mai kankamo ne shi na hannun ne shi sarkin rowa wannan alama ce ta raunin imani imaninsa ya yi rauni Allah shi kyauta malam yake cewa wa laqad madaha Allahu al-ansara fi kitabihi haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya yabi sahabbai yan Madina a cikin littafin shi alqur'ani faqala Allah yana cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah yake cewa sahabbai yan Madinan nan suna fifita bukatun junansu akan nasu ko da kuwa su ɗin suna da keɓantacciyar bukata akan wannan abin da za su bayar ɗin sukan fifita bukatan ɗan uwansa akan nashi ko da kuwa shi ɗin yana da bukatar wannan abin amma zai fifita bukatar ɗan uwansa akan bukatarsa ya ɗauka ya bashi kaga wannan alama ce ta cewa son abin baya cikin zuciyarsa daka da ya zamana son tara abin baya cikin zuciyarsa to sai ya zamana bayi da ruwa a gabbai ba shi da ruwa saboda haka ita ashuhu shine abin da yake fara da suwa a zuciyar mutum shi kuma albukhulu thamara ne na ashuhu in mutum ya zama yana da shuhu to sai bukulu ya faru kuma a gabbansa sai ya zama mai kankamo mai ruwa wa bayyana annal muflihina humul ladina wuqu shuhha anfusihim malam ya ce kuma allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewa waɗanda za su rabauta a duniya da lahira su ne waɗanda allah ya tsare su daga wato shuha an fusihim wato baƙar rowa na zuciyarsu son abu da yake cikin zuciya ai zuciya tana son kuɗi zuciya tana son duniya zuciya tana son duk wa'annan abubuwa to in Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abin ma'ana da yi tasiri a kanka wajen ya hana ka taimakon jama'a ba alhali kana da dama kana da iko to Allah ya ce waɗannan su ne rahotattu wala shakka malam ya ce ba shakka anna da'afal imani yulidu shuhha cewa raunin imani yana gadar da ashuhu shine bakin son duniya da kuma ruwa bal qala alaihi salatu wassalam hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la yajtami'u shuhu wal iman fi qalbi 'abdin abada da ruwa da imani ba sa taba haduwa a zuciyar mutum ɗaya har abada a ce mutum maruwaci da shi duk abin da ya shigo baya so ya fita wannan na zuciyarsa kuma imani ma na zuciyarsa manzo Allah ya ce ba za su haɗu ba har abada ba za su taɓa haɗuwa ba eh shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya tara dukiya to wannan dukiyar za ta zama masa nadama da asara ran tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa man qala bi yadihi hakaza wa hakaza sai dai wanda ya cire dukiya ta cewa gashi gashi gashi gashi gaba da baya yayi ta mikawa yace wannan shine kadai dukiya ba za ta zama masa asara ba a ranar tashin alkiyama Allah shi kyauta malam yace amma khaduratu shihhi wa atharuhu ala an-nafsi faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qawlihi hatsarin ruwa da tasirinsa a zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisi ingantacce da yake cewa iyyakum washuhha fa inna ma halaka man man kana qablakum bishuhhi manzo Allah ya ce ka shedinku da bakin son duniya domin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine wannan ashuhhu shine bakin son duniya eh wanda shi in abu ya shigo baya so ya fita amarahum bil bukhli son ya tara manzala ya ce wannan ya umarce su ka zama marowata fabakhilu fabakhalu sai suka zama marowata ya ce wato san duniya ya sanya su ya raya musu su yi ruwa sai suka yi ruwa wa amarahum bil qati'a hakan ma ya umarce su ya ziga su su yanke zumunci fa qata'u sai suka yanke zumuncinsu sai zamana babu zumunci tsakaninsu wa amarahum bil fujur hakan ya sa ya umarce su da su zama fajirai fafajaru sai suka yi fajirci suka fita daga dokar Allah subhanahu wata'ala Allah ya umarce su da cewa su taimaka su bayar suka ki bayarwa ba don komai ba sai don saboda suna son tara duniya to dama duk inda ka ji an zargi mai tara duniya to ba zallan tara duniya ake zargawa tarawa da kuma ɓoye shi da rashin taimaka ma mutane shine abinda musulunci ke zarga eh shi yasa zaka je na cewa a niza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa aw'a kaga jama'a fa aw'a wato zallan wa jama'a bai kai shi wuta ba sai da ya fa aw'a tara dukiyan zalla bai kai shi wuta ba sai da ya tara dukiyan ya taskance dukiyan ya kidanye dukiyan ya taskance ta ya boye ya iya fito ya tema ya iya fito da shi ya ci sannan ya ba wa mabukata wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi wuta shi ne wailun likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa'addada kaga jama'a malan ba shi ne iyalifin ba sai da ya kada da wa'addada bayan ya tara ya kuma kikirga dukiyar ya taskance su wannan a ajiye su a banki kaza wannan a tara su a banki kaza wannan a tara su a asusu kaza bai fito da dukiyar ya taimaki kansa ko ya taimaki mutane ba saboda kasan akwai wadda shi idan rowansa ta kai makura ya cika marowaci to kansa ma yana maruwa kansa ma yana yi maruwa saboda mako ba ma wai wato ya cire ya ba mu mutane ba a'a shi ma ya mura ba zai mura ba shi ma kanshi ba zai mura ba saboda haka za ga Allah ya ba shi dukiya ya yalwata masa amma in ka gan shi sai ka gan shi yana rayuwa abin tausayi sai gan shi yana rayuwa abin tausayi yana da miliyoyi amma ka gan shi ka ba shi sadakan 200 saboda me yadda ya wahalar da kansa a banza da wofi wadda kuma wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane abinda manzo Allah yake cewa shine idan Allah yayi mabawa ni'ima to Allah yana so ya ga tasirin ni'iman a cikin bawa in Allah ya yalwata maka to yalwan da Allah ya yi maka ɗin to Allah yana so ya ga tasirin wannan yalwan a jikinka alaman kago da kenan shine in Allah ya baka to Allah ya ga tasirin a jikinka tasirin a jikinka kuma shine in Allah ya baka abin da za ka sa ka saka mai kyau abin da za ka ci ka ci mai kyau abinda za ka shiga gida ka gina gida mai kyau idan mota ce ka sai mai kyau ka yalwata ma iyalai ka yalwata ma 'yan uwa ka yalwata ma kowa duk mabukacin ya zo ɗauka ka bashi to wannan shi ne abinda Allah yake so ya gani a jikin mutum a lokacin da ya yalwata masa duniya a lokacin da ya mishi ni'ima wasu kuma suna ɗaukan wai zuhudu da gudun duniya shi ne yake ja su zuwa ga wannan allah ya ba shi duniya amma ba zai more ta ba shi mai zuhudu shi mai zuhudu wannan ba shi ne zuhudu ba ba wannan ba shi ne zuhudu ba zuhudu zuhudu abu guda ɗaya ne shi ne karka nemo kudin haram shi ne zuhudu gudun duniya kenan duk inda zai haɗa ka da haram ka kauce ma wannan hanyar idan ka ci naira 200 na haram baka da zuhudu baka da zuhudu amma idan miliyan 200 suka zo ta halal na halal ka damke su wannan ba za a ce baka da zuhudu ba 200 haram in ka ci baka da zuhudu miliyan 200 na halal in suka zo damke su saboda ka zuhudu shine ka nisanci haram shine zuhudu amma idan Allah ya yalwata maka da zaka wato ci duniya da kyau ka more ta da kyau eh to karka yi makanka asara don ita duniya sau ɗaya ne an je lahira ba dawo eh sau ɗaya ke zama a duniya idan an je lahira babu dawo ba dawo to kaga rowa ta kai rowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ga wani mutum cikin sahabbansa da kaya duka sun yayyage sun yi dukun dukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi yace masa kai ba kai ne nake jin labarin kana da shanu kaza kana da raƙuma kaza kana da fili a waje kaza kana da kaza bai ce ya manzo Allah ni ne ce yanzu duk wannan arzikin da Allah ya maka ka rasa wanda zaka dauka ka sayar ka sa kaya mai kyau a jikinka manzo Allah ya ce bari in faɗa maka Allah in yayi ma bawa ni'ima to yana so ya ga tasirin ni'iman a jikinsa yana so ya ga tasirin ni'ima a jikinsa to amma mu wai yanzu mun dauka wai ba za ka zama mai zuhudu ba tukunna sai ka wahalar da kanka a rayuwa Allah ya fidda kai daga wahala amma ka sake jefa kanka a ciki waya wajen mu shine zuhudu a wannan rashin hankali ne wannan rashin hankali ne eh musamman bayan an ga mutum mai alaka da addini to wannan shi abin da ake so shine a ganshi a wulakance kullun yana neman sadaka kullun yana neman sadaka zaka ga mutum fa shi da zindime miyar mota amma ya hau facebook yana bidiyo cewa wai ga malamai marasa zuhudu marasa gudun duniya malam wani yana da zindime miyar mota shi ma kuma yana da zindime miyar motar saboda haka shi a wajen sande zaka ce innal hamdalillah to ka kare a keke ka kare a keke da bayan a taba ai Allah ya kyauta saboda haka wannan ba musulunci bane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake jin ana cewa manzon Allah ya rayu ba dukiya ba kuɗi ba kaza ka je ka bincika ka karanta tarihin manzala sallallahu alaihi wasallam kaga yaya ake yi idan kudin yazo ai ko baka da kudin akwai dai ran da Allah zai dan tarfa maka wani abu yanayi ya canja to ka je ka bincika ka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi me ka fi so a rayuwarka abinci me ka fi so yace cinyan baya na rago kaga an yanka rago ka an baka cinyan baya ya gama baka nama ai a abin sha ba mai kafi so ya ce alhulul barid mai zaƙi mai sanyi to mai rage na daɗin duniya ai ƙarshen ta ke da bi mana wai in ba a samu ba a yi haƙuri ran da aka samu kuma to a nuna matalauci ya sa in ba a samu ba shi kenan sai a yi haƙuri a zauna lafiya ba daga hankali babu tunanin ya za a yi a haɗo halal da haram babu amma ran da aka samu ran da aka samu to a nuna alhamdulillah nuna alhamdulillah nan kuma shine abinda Allah ya baka ka ware ka more shi da kyau kada shine ka gode ma Allah ka ware ka more shi da kyau yadda ya dace Allah ya sa mu dace to kaga in mutum ya kai maruwaci ruwansa ya kai makura to shi kanshi baya moran dukiyarsa shi kanshi baya mura sai dai ta shigo amma ba za ta fita ba ba za ta fita ba Allah kuma ya nuna mana su wato mutanen kirki yadda suke mu'amala da dukiya shine ba kauro ba barna wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama su mutanen kirki sune waɗanda in za su ciyar in za su wato kashe dukiya lam yusrifu ba sa israfi ba sa wato a barna walam ya ƙaturu sannan kuma ba sa ƙauro ba sa kashe dukiya har inda bai dace ba sannan kuma ba sa ƙauro ga inda ya kamata su kashe kuma su riƙe ba sa haka Allah ya ce wa kana bai da zalika ƙawama suna tsaka-tsaki ne a tsakiya suke shi bai yi ƙauro ba shi bai yi barna da yawa Allah yana cewa kuma wala ta ji'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutuha kullal basbi fataqauda maluman mahsura wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika Allah ya ce kar ka sanya hannunka a rataye da wuyanka wai saboda ma kada ma ka sauko da hannun a dauka ko da ka sa hannun alju ka ciro ka bayan sai ka rataye hannun a wuya eh shine a laraba suke amfani da wannan ibaran a cewa na marubuci ne wato a ce hannunsa a rataye yake wala tabsutuha kullal basdi Allah ya ce kuma karka shimfida hannun duka gaba ɗaya ta ko ina karka yi haka karka yi rowa kar kuma ka sake yawa a tsaya a tsakiya Allah ya kyauta malam yace amma wa ammal bukhlu kaga wato yace ita kuma rowa kaga wancan ya mana bayani game da mako mako ai shi ke sa mutum ya yi rowa ko yana da mako kaga ko a hausance ayan bambanta tsakanin mako da rowa mutum ne mai wato tsananin mako sosai kaga baya so abu ya fita kenan to wannan makon kuma zai haifar masa da ni zai haifar mishi da ruwa to shi mako manzo Allah ya ce ya sa waɗanda suka gabace ku sun yi rowa ya sa sun yanke zumunta wai saboda kar ya je a yi tsammanin zai bayar shikenan kawai sai fasa zumuncin ma gaba ɗaya sai fasa hakan ma ya sa sun yi fajilci ya ce wa ammal bukhul amma shi kuma rowa ita rowa fa inna sahibal imani da'if mutum mai raunin imani la yakadu yukhriju shay'an lillah ba zai iya ya fitar da wani abu daga dukiyarsa ya ba ma Allah ba walau da ada'i sadaqa koda kuwa bukatar sadakan ta kama wa zaharat faqatu ikhwanihi almuslimina wa hallat bihimul masa'ib koda kuwa yan uwansa musulmai wato sun shiga cikin musibu bukatuwarsu izuwa ga a taimaka musu ta bayyana amma ba ruwansa malam ya ce wala ablaga min kalamin lahi fi haza sha'an babu abin da ya fi tsanani da kaiwa makura wajen bayani akan illar rowa sama da faɗin Allah da ya faɗi game da wannan sha'anin ƙala azza wa jalla Allah yana cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah Allah yana cewa ga kunan ya ku waɗannan ana ta kiran ku domin ku ciyar don Allah ku ciyar a hanyar Allah amma fa minkum man yabkhal a cikin ku ana samun me me rowa ana samun marowaci marowata Allah ya ce wa man yabkhal ku sani duk wanda yayi rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi yayi rowan nan makansa ne duk wanda aka ce ya bayar ya ki bayarwa Allah ya ce yayi makansa wallahu al-ghani saboda Allah shine mawadaci wa antumul fuqara ku kuma ku ne matalauta matsiyata a gaban Allah Allah ya ce wa in tatawallau in kun juya baya an ce ku taimaka kun ki to kar ku yi tsammanin dan ba ku bayar ba addinin Allah zai tsiyace ko zai kasa ci gaba yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza ku ya kawo wasu mutane thumma la yakunu amsalakum sannan su in sun zo ba za su zama irin ku ba su in sun tashi ba za su zama irin ku ba so kar ku yi tsammanin dan kun rike addinin Allah zai kasa ci gaba yadda aka faru aka yi ta taimakawa aka yi ta taimakawa gabanin a haife ka har aka haife ka kafin ka san ina duniya take ana gina masallatai ana gina makarantu ana duk abin da za a yi har ka zo ka girma kafin ka fara kasuwanci ba a daina ba bayan ka shiga kasuwa ba a daina ba har ka tara kuɗi yanzu to kaga ai bai kamata kai tsammanin dan kai baka bayar ba wani abu zai gagara illa iyaka abin da ake so ka fahimta in ana maganar babin taimakon mutane ka gane cewa wata kofa ce Allah ya bude maka dan kai ka samu rahamansa ba dan shi addinin ya more ka ba muna ganewa ko wata kofa ce Allah ya bude maka dan kai ya maka rahama dan kai ya ji kanka ba wai dan addinin ya more ka ba ba dan addinin ya more ka ba a to in kana so ka fahimci wannan idan an sa kwandon masallaci ana neman taimakon sa mai na janareta ko wani abu makamancin haka ka yi lissafi an yi sati biyu uku ana sa kwando amma baka taba sa kwando na ɗari a ciki ba to lissafin da ya kamata ka yi shine a tsawon sati biyu ko uku nan da baka sa ko sisi ba yaushe ne aka kasa sayan man janareta ma'ana kai da ka tsallake baka bayar ba akwai waɗanda Allah ya bude musu wannan kofar sun bayar ko alama ce zuwa ga cewa dan kai ka rike ba abin da zai faru iya abin da zai faru shine kai kayi asarar rahaman da Allah ya bude kofar rahaman da Allah ya bude ta dan ka samu rahama kai kayi asarar ta iya abin da zai faru kenan amma wai dan addini ya ci gaba dan ka kame a mana dan addini ya ci baya saboda ka kame ina ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to ita wannan rowar akwai rowa ma Allah akwai rowa ma kai akwai kuma rowa wa mutane ai duk abin da aka ce ana bukata na addini wanda kana da dama sai ka rike shi kai ruwa ma addini kai ruwa ma Allah kai ruwa ma Allah mutane suna bukatan taimako kana da shi sai ka hana kaga kai ma mutane ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa ranar tashin alkiyama Allah zai ce zai kira wani bawansa ya ce ya kai bawana istata'amtuka falam tut'imni na ne maka ciyar da ni a duniya amma ka kika ciyar da ni na yi yunwa a duniya ka kika bani abincin da zan ci wannan ba ya ce ya rab kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin ya zan ciyar da kai bayan kai ne ubangijin talikai ba kai ne ke ciyarwa ba ni me nake da shi da zan baka Allah sai ya ce amma alimta annahu istad'amaka abdi fulanun falam tud'imhu ka manta a duniya akwai bawa na wane ya ne maka ciyar da shi kuma yana da bukatun a ciyar da shi din kuma kana da daman ciyar da shi da amma baka yi ba amma alimta annaka law ab'amtahu law wajadta zalika indi baka san inda ka ciyar da shi da zaka samu sakamakon wannan a wajena ba ai inda ka ciyar da shi ni ma kuma da ka zo ka samu ladan a gona da ka samu ladan a wajena saboda kaga a lokacin ne zai ciza yatsa yayi nadama ko ya ce da na sani da na yi kaza da na sani da na yi kaza daga cikin waɗanda za su yi nadama a gaban Allah ran tashin alkiyama wanda ya karɓa littafinsa da hannunsa na hagu Allah ya tsare daga cikin abin da zai yi nadama ya yi ciza yatsa a kai ya ce kash ya ce ina akwai maganar dukiya wa amma man uce kitabahu bi shimalihi فيقول يا ليتني لم أوت كتابها ولم أدري ما حسابها يا ليتها كانت القاضية التي ما أغنى عني ماليا دوكياتا دا الله يبان الدنيا بتسين نامن كمي با بتسين نامن كمي با kuma abin da ya kamata mutum ya fahimta game da dukiya wato in kana makanka lissafi za ka fahimci wani abu guda ɗaya shine idan kana ɗaukan wa'azi daga waɗanda suka gabace ka a shi za ka gane cewa ita duniya ba ta kai ba ka sa ta a ranka ba ballantana ta sa ka kai ruwa ma Allah ko kai ruwa wa mutane ita duniyan gaba ɗayanta ba ta kai ka sa ta a ranka ba ba ta kai ba da inda ta da dukiya na hana mutum ya mutu da tsawon dubbannin shekaru da har yanzu ƙaru ne yana raye da ƙaru ne yana raye har yanzu kuma na tabbatar watakila kai karan kanka ka ɗebe tsammani da kai kuɗi irin na ɗan ƙaruna kai kanka ka ɗebe tsammani ba ka tsammanin za ka yi kuɗi irin na shi ba ka tsammani amma kuma yau an wayi gari babu shi matsalar kuma ya mutu ya bar mummunan baya saboda haka da an ce ƙaruna maimakon a ce rahimahullah sai a ce la'anatullahi alaihi sai a ce allah tsine mishi albarka sai tsine mishi albarka so don haka ita duniyar gaba daya za ka gane a duniyar ma shi banza ce ne to me nake samu a cikinta me nake mora a cikinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kulu ibn adam manzan Allah ya ce zaka ji dan adam yana cewa mali mali dan adam yana cewa dukiyata dukiyata manzan Allah ya ce wa hallaka yabna adama min malika illa ma akalta fa afnait ya kai dan adam shin akwai wani abu da kake da shi na dukiyarka wanda zaka more shi da ya wuce abin da ka ci ka cinye ya wuce aula bista fa ablait ko kuma ka saka ka tsufantar da shi au tasaddaqta bihi fa amdait ko kuma ka bada sadakansa ya riga ya wuce sadakan kuma tana nan tana jiranka a gaban Allah manzo Allah ya ce a dukiyarka wannan shine naka wannan guda uku shine naka sauran fa zaka tafi kabar wa magada sauran zaka tafi kabar wa magada wannan shine naka abin da ya rage duka na magada ne duka na magada ne eh abin da ya rage gaba daya na magada ne kaga ai akwai matsala eh wato abin da kuma zaka dauka a nan shine mu kalli waɗannan nasoshin jama'a suna fa nuna narkon azaba ne da Allah ya tanadar ma wanda ya nemo dukiyan da kansa mutane suna bukata ya kiya basu ga narkon azaba ina kuma ga wadda shi dukiyar ma na mutanen yake sacewa ba san ko mun fahimta ba wannan naka ne ka nemo da kanka dan uwanka na da bukata ka kika bashi to ina kuma ga wadda shi na dan uwansa ma ya dauke ina ga wadda shi da kudin jama'a ma yake rayuwa in ka ganshi a kasar waje da kudin jama'a ya tafi in ka ganshi da sabuwar mota da kudin jama'a ya sayo in ka ganshi da sabon gida da kudin jama'a ya gina da kudin jama'a ya gina duk abin da ka gani to kudin jama'a ne kudin mutane ne shi zai tara a cikin account ɗinsa na banki da wancan bankin da wancan da wancan ya tara ya tafi ya barwa makaka waɗannan nasokin fa suna ta magana ne akan wadda dukiyar fa tashi ce shi ya nemo kayansa shi ya nemo abinsa da kuɗinsa da guminsa ya sha wahala tun bayi da shi ya shiga kasuwa ya yi buga-buga ya nemo ya wahala shekara goma yana tarawa Allah ya bashi rana ɗaya wani ɗan uwansa ya zo yana da bukata ya hana shi Allah ya ce za mu gamu da kai nan tashin kiyama to ina ga wadda shi kuma kuɗin tsawon shekara goma na mutane yake sacewa tsawon shekaru shi kudin mutane yake ɗeba kaga kuwa yi wannan ya ɗebo ma kansa bala'i mai yawa ya ɗebo ma kanshi bala'i mai yawa ai ya ɗebo ma kanshi masifa mai yawa wani ya yi rowa saboda yana so wai kar ya mutu ya bar 'ya'yansa su wahala manzo Allah dama ya fara al-auladu majbanatun wa mabkhala 'ya'ya suna sa mutum ya zama matsoraci ana hayya alal jihad ya kasa fita saboda yana tsoron kar ya mutu ya'yansa su maraici sannan ya'ya suna sa mutum ya zama marowaci saboda yana yana tunanin kar ya kwashe ya bayar ya mutu ya bar su su galabaita in ka tsare tsoron Allah kuma ka bi dokokin Allah subhanahu wata'ala kai abin da Allah madaukakin sarki ya ce ka yi ka bar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka bari ka tsare dokokin Allah to Allah ya yi alkawarin cewa zai kula maka da 'ya'yanka amma din ka bar dukiya ba abin da za ta yi a yanzu kan ba mu hausawa ba mun canfa dukiyan gado ba mun ce ba ta da albarka ba wai albarka ce ba ta da shi ba a ai ba zai yiwu ka ce dukiyan gado ba ta da albarka ba Allah fa da kansa ya raba kuɗin gado ai ko kaga bai kamata ka ce ba ta da albarka ba Allah da da kansa ya raba kudin gado duk wanda ka ganshi da naira hamsin a kudin gado Allah ne ya raba ya ce a bashi kayo ko abin da Allah ya raba da kansa kan bai kamata ka yi tsammanin cewa ba ta da albarka ba da yake samu ɗayan biyu ne ko dai wani wajen ka samu asalin dukiyar asalinta ba ta halal aka tara ta ba daga di yawanta di yawanta Allah sai ya talafar da ita di yawanta ko kuma ka samu eh dukiyar ta halal ce amma ba a yi aikin Allah a kanta ba ba a cire mata zakka ba ba a cire mata sadaka ba ba a yi kaza ba sannan su waɗanda za a bar musu gado ba a bar musu tarbiyya ba ba a bar musu tarbiyya ba sashi kaga kenan duk wanda Allah ya bashi dama to yayi kokari ya aika wani abu can ya riga shi zuwa yayi kokari ya aika wani abu can ya tsaya ya jira shi kafin shi ya tahudin shi kan odin dama yana kan hanya ba makawa kowa ya sani to abin da ya dace da kai shine ka tura wani abu can da zai tafi don wannan na zahirin da ka bari manzon Allah ya faɗa cewa dukiyarka za ta raka ka zuwa kabari amma za ta dawo za ta dawo abin da zai zauna da kai a dukiyarka shine wanda ya riga ka isa lahira wanda ya riga ka isa shine wanda zai amfane ka amma wanda ka isa lahira ka bashi a nan a to ba inda zai ji daga eh ba inda za shi daga babu ba zai je da kai ko ina ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yaqulu al-abdu mali mali manzon Allah yace zaka ji bawa yana cewa dukiyana dukiyata ni mai kudi ne ni mai kudi ne manzo Allah ya ce wa inna min malihi thalatha abin da yake da shi na dukiyansa nashi abu guda uku ne ma akala fa afna abinda ya wato ainihin ci ya wuce aw labisa fa abla ko abinda yayi sutura da shi ya riga ya tsofantar da shi abinda ya saka ya tsofantar da shi aw tasaddaqa aw a'ta lillahi ta'ala faqtana manzon Allah ya ce ko kuma abinda ya bayar don Allah ya jinkirtar da shi don ya amfane shi a lahira wanda zai je jira shi a can manzo Allah ya ce wa masu yawa zaka bayan wannan guda uku kuma duk yawan dukiyar fa huwa zahibun wa tarikuhu lil warith zai tafi ne ya barwa magada zai tafi ya barwa magada zai tafi ne ya barwa magada iya abin da zai amfana kenan a dukiyar guda uku wanda ya ci wanda ya sa wanda ya bayar sadaka sauran manzo Allah ya ce fa huwa zahibun wa tarikuhu lil waris zai tafi baro magada ne zai tafi baro magada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace da su a cikin ku waye dukiyar magadansa ya fi soyuwa a gare shi sama da dukiyarsa sabai suka ce ayya manzo Allah kowa a cikin mu ya fi son nashi dukiyar akan na magada manzo Allah ya ce to ku sani cewa dukiyarsa shine wanda ya bayar ladan ya riga shi isa na magada kuma shine wanda ya tara ya ajiye to wannan na magada ne su da haka alama ce daga cikin alamomi na cewa imanin mutum ya yi rauni ya zama maruwaci mai rowa rowa da imani ba su haduwa waje daya in dai imani ya zauna a zuciya to zai koyi ruwa zai koyi ruwa ba za su zauna da ruwa a waje ɗaya ba ba za su zauna ba domin ita ruwa siffa ce ta munafunci Allah yana cewa al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum kaga cikin siffofin munafikai Allah ya ce wa yaqbiduna aydiyahum suna dunkule hannuwansu marowata ne su marowata ne su saboda ka rowa da imani ba su haduwa ba su haduwa in dai kaga rowa ta zauna a zuciya to ka tabbatar gwargwadon yadda rowa ta yi sama gwargwadon yadda imani zai kasa gwargwadon yadda imani zai kasa Allah ya samu dace da haka malam ya ce wa min ha daga ciki kuma akwai an ya ƙulal insanu ma la yaf'alu mutum ya dinga faɗin abin da baya iya aikatawa ya dinga ɗaukan alkawarin da ba zai cika ba wannan alama ce ta raunin imani mutum ya ɗauki alkawari ya san cewa ba zai iya cikawa ba amma duk da haka ya ɗauki alkawarin qala Allah ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani lima taquluna ma la taf'alun Allah ya ce dan me kuke faɗin abin da kun san ba za ku iya aikatawa ba abin da ba za ku iya cikawa ba na alkawari kuke ɗauka kabura maqtan inda Allah hakan ya kai makura wajen zama abin tsana a wajen Allah an taqulu ma la taf'alu ku dinga fadin abinda kun san ba za ku iya aikatawa ba wala shakka malam yace kuma babu shakka anna haza nau'in minan nifaq wannan ma nau'i ne na munafunci mutum ya dinga daukan alkawari yana sabawa wa man khalafa qawluhu amalahu sara mazmuman inda Allah makruhan inda al-khalq malam yace duk wadda maganansa ya saba ma aikinsa ya zama maganansa daban aikinsa daban to zai zama abin zargi a wajen Allah sannan kuma zai zama abin ki a wajen mutane Allah zai zarge shi mutane kuma za su ki shi wa ahlun nari malam yace yan wuta sai ya takashafuna haqiqatan ladhi kana ya'muru bil ma'rufi fi dunya wala ya'tihi za su nema sanin hakikanin al'amarin wadda a duniya yana umarni da kyakkyawa amma baya aikatawa wayan hahum anil munkari wa yatihi kuma yana hana su mummuna shi kuma ya aikata kaga wannan ma ya shiga ciki ko dai ya zamana mutum a baki nagaltacce ne shi Allah Allah a baki amma a zuciya ba kyau eh irin yadda bahaushe ke ce kaga mutum annabi musa a fuska ko amma a zuciya fa fir'auna ai ma'ana a fuska gashi nan mutumin kirki mutumin allah mutumin arziki amma a zuciya fa mutumin banza ne shi wani ma zai tashi ya yi nasiha ya faɗakar da mutane ce kaza ba kyau kaza ba kyau amma shi kuma a bayan fage mutumin banza ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi hadisin sauban annabi yana cewa la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsal jibali tihamata bida manzo Allah ya ce zan gane su ran tashin alkiyama wasu mutane cikin al'ummata za su zo da ayyukan alheri kyawawan ayyuka manya-manya farare kamar duwatsun tihama sun tara ayyuka amma manzo Allah ya ce fa yaj'aluha Allahu haba'an mansura sai Allah ya tara aikin ga sunan suna ganin aikin a gaban su suna tsammanin za su wuce amma la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu duk wannan aikin ba za su mori komai ba a ciki annabi ya ce Allah sai ya rike aikin sai aikin ya zama kura sai a sheke aikin ya wuce iska ta sheke aikin Sauban radiyallahu ta'ala anhu sai ce ya rasulullah ya manza Allah sifhu lana siffanta mana su yi mana bayanin su jallihim lana yi mana bayanin su filla filla Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam saboda kar mu fada cikin su ba mu sani ba manzo Allah ya ce amma innahum ikhwanukum su din ba wasu bane ba yan uwanku ne ba min jildatikum kuma fatan ku da su yaran ku da su komai da ku iri ɗaya mutane ne irin ku kai wa ya kuzu na minan laili kama ta kuzu ba kana bugun kirji kai mutumin kirki ne kana tashi cikin dare kai sallah ba manzo Allah ya ce su ma suna kiyamun laili har sallan dare suna yi amma yace walakinnahum aqwam sai dai wasu irin mutane ne su din idza khalaw bi maharimillah idan suka kebance daga su sai sabon Allah in ta hukunha sai suke ta alfarmansa Allah subhanahu wataala ba za su tuna faɗa zuba na bayyana a gaban mutane mutumin kirki ba a wannan babu ruwansu yadda suke a gaban mutane daban yadda suke tsakaninsu da Allah daban kaga wannan zahirinsu ya saba ma baɗininsu furicinsu ya saba ma aikinsu cira sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce mafi munin zunubai su ne zunubin khalawat zunuban da mutum zai keɓance ya yi daga shi sai Allah ya ce wannan ya fi muni saboda me yace saboda in an je lahira yawma tubula sara'ir wannan zunubin da kai a keɓance ba wanda ya san kayi daga kai sai alƙalin da zai shari'a daga kai sai alƙalin da zai shari'a ka ga akwai abun kunya a ce ka isa gaban Allah a ɗauko maka zunubanka na duniya wai ka ji kunyan mutane ba ka yi zunubi a gabansu ba amma ka keɓance da kai sai Allah ga mala'iku suna rubutu amma duk baka ji kunyarsu ba baka ji kunyar Allah baka ji kunyar mala'iku masu rubutu Allah ya kyauta saboda haka Allah ya ce ya kai makura wajen Allah wajen sana'a wajen Allah ku dinga faɗin abin da ba ku aikatawa ku dinga faɗin abin da ba ku aikatawa saboda haka ko dai kana faɗin ayyukan alheri amma kai baka aikatawa kana hana mummuna amma kai kana yi ko kuma ya zama na kana daukan alkawari ba ka cikawa duka wannan alama ce ta raunin imani kuma alama ce ta munafunci Allah ya tsare mu da munafunci Allah ya kara mana imani ya sanya mana albarkacin rayuwar mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته